waɗanda ba muharramansa ba yasa wani lokaci wasu manyan al'amura suke faruwa sai mutane sun kasa fassarawa sai an samu lalata tsakanin yan uwa da wasu lokuta ba yan uwa bane a hakika Allah madaukakin sarki da take sai Allah subhanahu wataala ya musu wannan wannan al'ada ya sanya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama abu koyi in karanta wannan jiya Allah subhanahu wataala sai ya raddi wasu da suke sukar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai zo ya aikata abinda ya san cewar ya yi hannun riga da al'ada ta larabawa wanda madaukakin sarki ce ma kana alan da biyi min haram bi ma fara babu babu wani kunci annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi laifin komai ba bi ma fara babu da kuma cikin abin da allah madaukakin sarki ya farlanta mai wasu abin da allah ya halatta mai wasu suka ce bi ma kasama babu da kuma zawaji zainab annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi laifin komai ba babu wani kunci tattare da shi cikin aura mai matar ɗansa matar wadanda matar zaidu kenan wanda ya kasance ɗansa al'ada ta jahiliya da can baya annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa kowa laifi ba sunnat Allah illadina khalaw min qabl wannan ita ce sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala aka ce sunna al'ada ta gudana Allah madaukakin sarki yana mu'amalantar bayi wannan ita ce sunnar Allah madaukakin sarki cikin waɗanda suka shuɗe gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam da su ake anan da annabawa ana ana cewa dukkan su sun yi aure wa kana amrullahi qadaran maqdura amari na Allah madaukakin sarki suna cewa fi'lu aiki na Allah madaukakin sarki hukunce hukuncin da yake bayarwa da duk abin da zai faru ya kasance kadara abin tsarawa daga Allah madaukakin sarki makuduran sannan wato wani abu hukuntacce da ba makawa sai ya auku tun fil azal haka Allah madaukakin sarki ya hukunta annabi sallallahu alaihi wasallam zai mai da zaid ya zama tuda a gare sannan zaid zai aure zainab bin jahsh zai rabu da ita sannan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya aure wannan Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara kuma su da sai ya aure wannan kaddara zuwa kanta muke har zo nan wajen Allah madaukakin sarki ya san wanda ya zo da wanda za su zo daga baya amma kai baka san za ka zo ba sai bayan da kai so ka zauna to shi yasa Imam Ahmad yake fada al-qadar qudratullah za ka tambaye shi eh kaddara sai bana kalmar yace ikon Allah ke Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da Allah madaukaki madaukaki sarki ke cewa allazi ne zai yi da salati da wadannan da aka ce su suka rigayi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aure annabawa kenan su ne Allah madaukakin sarki ke karin bayani a kasu malaka ce allazi na yuballighu da risalati da su ne wadannan da suke isar da sakonni na Allah madaukakin sarki zuwa ga bayi annabawa kenan suke shirye da su ويخشون مسجد سوران الله سبحانه وتعالى ولا يخشون أحدا إلا الله وتكون القوة في الله سبحانه وتعالى وكفى بالله حسيبا الله ما تفكر سنتي يا وداكر يا إسا كسنتي حسيب لي وباي حساب وسوسكتي حسيبا حافظا له الله ما تفكر سنتي يا إسا يا وداكر يا كسنتي بيكيائي bayi wasu suka ce da yi wa bayi hisabi tare da kiyaye ayyukansu an kiyaye ayyukan sannan za a yi musu hisabi ko kuma su وجعلنا لهم أزواجا وذرية يوا نعم Allah ya ce ah, wala kadar rusulna rasulan min qabli hakika mun aiki manzanni ga banin ka ya rasulullahi ba kai bane faru waja'alna lahum azwaja muka sanya musu mataye wa dhurriyyatan saka muka sanya musu yaya to annabawan Allah madaukakin sarki sun yi aure yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci aure daga cikin sunan fitra sunnoni na halitta to subhanahu wataala da ya rushe wannan al'ada muna ta larabawa sai suka yi suka wani yadda ko ɗan suka taɓa al'ada ta mutane ba za su barka ba al'ada da addini ta layi babu duk mutanen da suke girma kawo su suke ɗaukar kansu a matsayin wani abu ba za su taɓa wani wani yanzu ya taɓa ba waɗannan ababen guda biyu subhanahu wataala sai yake yi wa yake kare annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa musu kai duk wanda zai suka dan dai Qurayshawa ne dama ma Musawa ne ba a da idan kuma ahlul kitabi ne sai ake mai isara zuwa ga annabawan su ake musu isara zuwa ga annabawan su duka sun yi aure ai yace ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu dai su yakin yana magana akan wannan matsala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance a ba ahadin min rijalikum ba uban daya daga cikin mazajen ku. to kamar ana cewa ba ma'aikun zai bane mun babu wani namiji babban mutum kenan shine rajul babu wani namiji da ake dingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam duka ayyan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun rasu suna kanana ولكن رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم bai kasance komai ba ba ce رسول الله dan aikin Allah subhanahu wa ta'ala manzo a gare wa khatama annabiyina kuma shine cikamakin annabawa to abin da aran mai karanta mana wa khatima annabiyin wanda yazo ya sanya wa annabawa ta bayan shi babu wani annabi yace la nabiyya ba'di babu manzo a bayana saboda haka ba zai kasance yana da wuta ba da har za a zo a jingina mai annabta wa kana Allah bi kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki ya kasance dangane da dukkan komai alim wato masani ne subhanahu wa ta'ala wannan ayar ma ijmalan al-qarnati ita ita ma raddi ce Allah madaukakin sarki yake yi wa wasu daga cikin kafiran Qurayshawa ko kuma wasu daga cikin ahlul kitab yahudu kenan da nasara suka zo suka suke sukar annabi sallallahu alaihi wasallam akan ɗansa ya auri mata ya sake shi kuma ya zo ya aura wasu ya suke cewa Allah madaukakin sarki da ya ce annabinsa bai kasance ruban ɗaya daga cikin mazajen ku ba ai ana jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasu yaya ko da ƴaƴan da ya haifa ba su girma ba akwai alhassan wal husain shi ma an rawaito da gare shi yana cewa ibnaya ƴaƴana ne su kuma ai mun san sun girma dukkan su sun girma har alhassan ya kasance khalifa na musulmi na wata shida al-husayn ya rayu bayan hassan shi ma a wato ya girma dai ya kai a kira shi rajul sai malamai suke cewa waɗannan ai ba ai amane na annabi sallallahu alaihi wasallam na kai tsaye su jikanu ne ya'ya ne da yasta na dan mutum jika kenan ana iya jingina shi zuwa ga mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin yakin hunay anan nabi la kadhib ana ibn abdul muttalib ni ne annabi ba da ƙarya ba sannan ni dan gidan abdul muttalib kaga ya tsallake mahaifinsa sai ya jingina kan shi zuwa ga kakarsa mahaifinsa shi ne annabi kuma sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn abdullah ibn abdul muttalib amma yace ni dan abdul muttalib duka wannan ana iya faɗa ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam gabaki daya sun mutu suna kanana ya kake gani idan a yanzu akwai waɗanda suke wuce gona da iri dangane da jikanin annabi sallallahu alaihi wasallam ina kuma a ce ƴaƴansa suna da rai yanzu abin da Allah madaukakin sarki yayi akwai hikima Allah madaukakin sarki ya ɗebe ƴaƴa mazan ya bashi da mata yasa ɗaya daga cikin magabata aka ce idan ɗaya daga cikin almajiransa ya zo ya ce amma ya haihuwa zai ce ne aka samu idan ya ce mai mace aka samu sai ya ce dukkan annabawa wannan ƴaƴa mata ne da Allah madaukakin sarki ba mu labarin su a cikin alƙur'ani ke galibi duka ƴaƴa mata aka ne gidan musu saboda haka sai a nemi albarka kawai a cikin ƴaƴa ba mutum ya zauna yana zaɓe ba Allah ya dace da mu akwai wata matsala da take yawo wani lokaci ta kan sanya wa mutane shubuha an ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatama ko khatima annabiyyi da shugabacin annabawa kuma wanda ya zo a ƙarshen ya rufe wannan layi na annabta wannan kofar aka rufe da ke ba za a sake budewa ba sajidin dama annabta ba a samu da ibada a a kaddara ce kuma zaɓi na Allah madaukakin sarki Allahu a'lam haythu yaj'alu risalatahu Allah subhanahu wa ta'ala shi yake gani ya san inda yake sanya sakonsa ya duba zukatan bayi ga baki daya sai ga zukatan annabawan Allah ba da sarki sun sarki dan ya sake dawo a cikin annabawan ya ga zuciya ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi sauran sai ya zabe shi ko fatima annabiyina duk da an kawo shakakken zamani amma kuma ran tashi alkiyama duk abin da za a yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam za ka samu galibi ake farawa yana cewa nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu ne na kace ba kuma na farko ranar tashin al-qiyama sai mu tsawon shekaru sun fi mu kaza amma kuma mun fi su tarin aiki ranar tashin al-qiyama idan aka zo muna shekaru 60 70 su wadancan mutum sai shekara dubu daya sai shekara fiye da haka ko shekaru 100 kaza amma kuma in aka taho da mutum da sun al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai da samu ayyukan da sun nanninka na wadancan da cikin sirrin akwai irin wannan wata da Allah mutum yake sarki ba na Ramadan akwai irin yin mu'araba akwai kaza a daren lailatul qadar a cikin Ramadan akwai abubuwa da yawa to irin wannan da irin wannan rahama da Allah mutum yake sarki ya mana da ninnin ka ayyuka shine har muke samu da dan da suka gabace mu har ma mu ce su Allah mutum yake sarki ya dadar da mu to mas'alar annabi Isa zai dawo وما قتلوه فهم لهم نعم wasallam annabi isa zai dawo to idan annabi isa ya dawo da wata shari'a zai yi shin zai dawo a matsayinsa ne na annabi isa za a sace aiko shi zuwa ga mutane ko kuma zai dawo a matsayin tabi'i ɗaya daga cikin al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma zai aiki da shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ce zai dawo a matsayin annabi manzo to annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi bane cikin mutum annabawa haka ne bisa hadisai suka nuna ingantattu annabi isa zai dawo amma idan ya dawo ba da shari'arsa zai aiki ba ba da littafin sa na injila zai aiki ba zai aiki ne da alqur'ani da shari'ar ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan cikin hadisi ingantacce aka ce za a saukar da annabi isa inda almanara fil bayda a can sham dan Allah madaukakin sarki saukar da shi a nan daidai lokacin sallah imami na musulmi da hadisai suka nuna shi ne almahdi zai zuwa ƙarshen zamani daidai zai wuce yi wa mutane sallah annabi isa zai shigo in ya shigo sai yi baya sai ce a'a imamukum minkum limamuku daga cikin su yake wuce sai musu sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa zai dawo amma kuma idan ya dawo da shari'a da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai aiki ba da shari'ar sa ba ba kuma da isa da sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine fatama annabi ne shine cikamakin annabawa duk abin da zai zo da shi kuma Allah madaukakin sarki ya kore haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore anta minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di fa naqulu sahabu matsayin ka auden haka kamar matsayin annabi haruna a wajen annabi musa amma sai dai babu manzo bayana in na tafi shi kenan yasa malamai malam asadi ya kawo cikin tafsirin sa yace Allah madaukakin sarki da yi wa shari'ar mu duk gatar da za ta kasance ta dace da annabi karshen zamani inda zamanin yana da yawa shi kuma abin da ya riska na zamanin shekaru ne yan kaɗan duk da shekaru na annabi sallallahu alaihi wasallam sittin da uku shekarun manzanci a cikin sittin da uku nan guda nawa ne shekaru ashirin da uku sai dai shekara arba'in aka shuru shekaru ashirin da uku yau tsakanin mu da hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu hadda da arba'in da shida ko da watanni wajen tara to har da kwana biyu zaka ci to annabi sallallahu alaihi wasallam kwana nawa ya riska a cikin waɗannan ma'ana zamanin al'ummarsa wannan da yake da tsayi ba mu san shekaru nawa za a yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ya riska to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi shari'ar da za ta yalwaci zamani za ta yalwaci waje suke cewa iya salihatu li kulli zamani wa makani wa shakhsi wa wad'i shari'a ta dace da kowane zamani da kowane waje da kowane mutum da kowane irin yanayi ka dube mu al'ummar musulma a yanzu muna nan mabambanta wasu talakawa wasu masu dukiya wasu masu ci gaba sosai don musulmai da suke yankunan turai da asia wasu kuma suna cikin ci baya mummunan ci baya kamar irin kasashen da waɗanda suka fi namu amma kuma yadda ake musulunci a can ba su tsotsanta da shi ba haka nan ke musulunci da waɗanda suke da matsakaicin ya haka ya mafi adda ya sanya mata wasu fasa'is wasu wasu ababe da suka kimanta da shi al'alamiyyar malakiya akwai almuru ababen da suke fada wato ya sanya shari'a ce ta duniya gaba sanya ta shari'a marina da za a yi dame ta za a iya suke ta akwai flexibility sosai a ciki za ka iya damewa za ka iya sukewa idan za ka al'amur ta sa'a wai ta sa'a ba aka samu kunci sai a yalwata idan abu hukunci ya yi yalwa sosai yadda wasu za su iya amfani da shi zuwa ga barna sai ka ga an tattare an killace Allah madaukakin sarki da fitan to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya shari'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyan annabi sallallahu alaihi wasallam za ta ci gaba da wanzuwa ta dalilin irin waɗannan ababe da Allah madaukakin sarki ya mata za ta ci gaba da wanzuwa duba bar mana misali da zamu fahimta constitution Najeriya wannan da ake amfani da shi wuce a kai sun yi shi a can baya ko wajen 60s aka zo aka sake taɓa 1999 haka ne haka ne ko to amma har yanzu idan ka je akwai abin da wasu mutane ne can wata al'umma da ta rayu ta zauna ta rubuta sun magance matsalolin da suke damun su a lokacin sun dan hararo abin da za su iya hararowa amma me yasa aka zo aka sake tabawa a 99 saboda akwai matsaloli da bai tabowa yanzu haka inda za a zo kai in za a baka zaɓi za ka ce kashi 90 na abin da aka rubuta ko kashi 80 ya kamata a rubuta shi bai dace da mu ba ne alqur'ani haka yake sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka take an ta ummata gyara an ta ummata kuskure ma shine fadin Allah madaukakin sarki ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir shin Allah bai san abin da ya halitta bane bayan shine al-latif al-khabir suka ce bani masani bi labarta wa subhanahu wa ta'ala ya san dan adam yake ba ta ala da kun khalqu wal amru saurara halitta ba da umarni da hannu duka lahu na Allah ne subhanahu wa ta'ala shi yasa mutane in suka shashe suka rubuta abin da za su rubuta in ma da gaske suke ba zalimai bane sun magance matsalolin su ne da amma tun daga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa wannan lokacin da muke ciki har zuwa wadanda Allah madaukakin sarki zai halitta a gaba wannan shari'a ta yi tana da tsawabi tana da mutaghayyira akwai kafaffun ababe da ba sa mutane za su kasance bai ɗaya a cikinsu da fari da baki da kowa da kowa bai ɗaya ne babu wanda zai kuntata amma akwai mutabayyira ababen da suke caccanzawa shi yasa sai ka ga malamai suna mu'amalantar su kowa gwargwadon wajen da yake zaune aƙida ba ta canzawa sai ka ga aƙidar ka ta saba da aƙidar mutumin saudiya ɗaya a cikinku yana da matsala ka ga aƙidar ka ta saba da wani musulmi da yake ko ina ne tunda za ka samu waɗanda suke kan suna in ka zo ka haɗa su ka gama su za ka kamar ɗan uwa ne da ilimi duk abin da wannan zai faɗa shi za ka ji a bakin wancan abin da wannan zai aikata shi za ka ji a bakin haka labarai da alƙur'ani ya bayar duka waɗannan kafaffun ababe ne kafaffun ababe amma akwai ababe da suke canzawa mun kada addini ya kuntata ta ɗaya daga cikin shi ya sa duk inda aka ce bil ma'ruf malamai suke cewa wannan akan fassara ne gwargwadon al'ada abin da ya sanu a wajen mutane yasa ko kotu kaje akwai wajen akwai lokacin da alƙali zai koma zuwa ga auru idan wani rikicin ya tirnike ba wajen kowa za a jira al'ada ce kyakkyawa ita ce take warwarewa Allah madaukakin sarki dai ya yi mana shari'ar da take da tsayi shi yasa malamai suka ce Allah sai amfani da wanda ke tafi kowace tsayi domin ya nuna tsawon zamani ta manzanci na da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma arsalna ka illa kafatan linnas bashiran wa nadira walakin akthar an-nas la ya'lam kuma aike ka ya rasulullah illa kafatan linnas ita ce mata mafi sai kamar da malaman tajwidi suke faɗa lazim kuma aike ka ba sai ka ga mutane gabaki daya bashiran wa nadira da kuka kasance mai albishir ga mu'minai da samun kyakkyawar rayuwa a nan duniya kuma rahamar Allah a lahira kasance nadira mai gargadi ga kafirai da kuntata kunci a nan duniya da kuma azaba da Allah mai cikin sarki da gidan lahira wani azabu na kuma da isha sai aka ce aka yi amfani da maddar da ta matsayi ta nuna maka tsawon zamani da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam za ta rayu wannan shari'a ta kara ne yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa Allah mai cikin sarki yayi mai mu'jiza yayi ya bashi mu'jiza daga jinsin mu'jizozin sauran annabawa ka ambaci kowane annabi da mu'jizarsa sai an kawo maka hadisi da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam mu'jiza makamanciyar wannan Nabi Isa yana warkar da makami wanda aka aice su da makanta inda likitanci ba iya warkar yana iya raye matacce kalma ta Allah madaukakin sarki yana abubuwa da yawa al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tana rubiya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a an warke tsira da aminci tabbata a gare shi duk abin da zaka faɗa wasu malamai cikin littattafan shama'il sai da aka kirga wa annabi sallallahu alaihi wasallam sama da mu'jiza dubu daya sama da mu'jiza dubu daya da wasu daga cikin annabawan Allah an ba su dan daya biyu ko din sama da kasa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka bai wani an ba shi makamanciyar wannan mu'jizar sannan wa fudila fil qur'an an fifita annabi sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani littafi na Allah madaukakin sarki da shi alkur'ani shi ne taƙaitawar sauran littattafai shi kuma alkur'ani allah ya taƙaita shi a cikin suratul fatiha suratul fatiha malamai suka ce duk ilimin da yake cikin ta Allah madaukakin sarki ya sanya iyaka na'budu iyaka nasta'in bisa mun bayyana wannan ibnu qayyim ne littafi su da guda madarijus salihin domin dukkan addini ya dawo ya tattaro karkashin wannan aya mai girma to duk wanda ya karanta alqur'ani kamar ya karanta taurat kamar ya karanta injila ya karanta zabura ya karanta sauran littattafai na Allah kuma an ce duk abin da yake ciki kuma an ba mu sannan an bibita mu annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa an bibita shi da almatani na an bibita shi da wannan sura ta al-fatiha Allah madaukakin sarki ya dace da wa kashi Allah madaukakin sarki yake wa kana Allah kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki ya kasance masani kulli shay'in dangane da dukkan komai subhanahu wa ta'ala kuma fassarar wannan cikin alqur'ani wajen ne ne Allah yake cewa wa inda kuma fatihul ghaib وعندكم مفاتيح الغيب ما مبودي نغيب وجن الله مدوكين النبي صلى الله عليه وسلم يا فسرا وجن آية تزور أكثر سورة الرحمن إن الله عنده علم الساعة نعم waɗannan makullan na gaibi su ne waɗannan ababe guda biyu babu wanda ya san su a hakikanin su kuma babu ci gaban da ɗan adam zai yi da kai ga sanin hakikanin su sai dai ɗan abin da Allah madaukakin sarki ya bashi ya ce Allah shi ya san lokacin da za a yi tashi a kiyama sama da ƙasa ba su da ƙarfi da juriya da jara'a da za su iya ɗaukan wannan ilimin ya fi karfin san mai da ƙasa ilimin ya fi karfin duniya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وعنده من ان الله عنده علم الساعه فوق وينزل الغيث شيء اسمه كدر وانسمه يوشي adadi da sauransu hakikar tafasai ilimin wannan awarware Allah madaukakin sarki ya shi ya sani zaka ce za a yi ruwa suna cewa za a yi ruwa ne haka suna cewa kaza yawa amma a ni ta za a yi da sauransu sannan babu wanda ya sani yaushe lokacin ruwan zai zo za su ce maka dai gobe amma yaushe ne maka wanda ya sani da ya alamma fil arham Allah shi san abin da ke cikin mahaifi mata mutane da sauran duk wata mace cikin kowace halitta ce ta Allah kuma ta dare nafsu ma za ta fi gaba da babu wanda ya san me zai yi na damu ne shi Allah ya sani subhanahu wa ta'ala kuma ta dare nafsu bi ajin arzi ta mu wajen mutuwa babu rai da ya san an ina zai mutu waɗannan ababen guda biyar Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sani a hakika shi ya zan su a hakika sani ɗari bisa ɗari ɗan adam an ba su ɗan kaɗan kuma ku ci su ne mai ne illa qalila da Allah mutum da ke magana dangane da ruhi yasaluna ka an ruh kul ruh min amri min amri amri rabbi wa ma ku ci su ne mai illa qalila ruhi rai ta da su al'amarin ubangiji ubangiji ba a ba ku wani abu ba dangane da sanin sa illa qalilan in ban da ɗan kaɗan yana da cikin ɗan kaɗan ɗin da likitoci da haska na'ura sai su ce maka sun ga wani existing visible thing wani abu yana kewayawa ne yana zuwa yana dawo amma ba san menene ba amma da zarar mutum ya mutu ba sa ganin wannan rugawar to wannan duk yana daga cikin halittu da aka bayyana mutane kuma a iya nan za a tsaya in an kara ma dai mutum ba zai sani sani na hakika ba domin Allah mutum saki ya ce shi kadai ya furwa kan sani hakika da wannan abu ya ce wa inda kuma fatihu bai la ya'lamuha illa huwa babu wanda ya san su sai shi ويعلم ما في البر والبحر وانا علمي ان الله ممكن يسكي لك فهو من بيت ان الله كل شيء وكان الله بكل شيء عليما الله يكفن شيء مثلا اذا كانت Allah shi yake shi ne masanin ma fil barri min da yake san tudu dabbobi mutane kwari da komai wal bahri Allah shi ya san abin da ke cikin su har yau har yau ba a gama sanin halittun da suke cikin gobe kullum sai an ce ma an gano dabba kaza kuma ta kuma min waraqatin illa ya'lamu haka ne babu wani ganye na bishiya da zai fadi ba ce Allah madaukakin sarki ya san da shi subhanallah ganyen bishiya ta cikin gidanka suka ce ka kirga an haɗa ka da aiki ba wannan ba ba ta ku ba ba ta garin ku ba ba ta yi ba ba ta inda kuke rayuwa ba a a cikin duniyar gaba ki ne duk wani itace ina mata da jinsa ya san da ganyen su san lokacin da zai zuciya ta kuka da zai bani subhanahu wa ta'ala wala habbatin fi zulumatil ard haka babu wata kwaya da komayya take cikin dubban kasa wala raqabin babu wani danyen abu wala ya bi sai suka ce babu bushashe wato duk sai halittu gaba ɗaya kuma bisa Allah yi illa bi kitabin mubin fa ke sai na cikin littafin da Allah mutum da suka ji wato lokal ma wannan wani irin ilimi ne na'am lakin Allah ya shahadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi ko wal mala'ikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida wannan dangane da alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala domin ya faɗa mana haƙiƙanin ilimin sa sa su mu kara imani da wannan sanin siffofin Allah madaukakin sarki sunayen Allah madaukakin sarki babi ne muhimmi da yake kai zuwa ga tsarin imani da Allah ake ta ce mana ilimi na Allah madaukakin sarki ilimi na Allah ilimi na Allah ya yake da cikin alqur'ani yana dan ka sai karshen suratul kafi subhanahu wa ta'ala ya kullu kana al-bahru midadan bi kalimati rabbih tsere su su zama su alkalma duk itacen duniya ba na nan garin ba duk na duniya gaba daya والبحر يمده من بعده سبعة أبطال البحر suka ce shi kuma duk wani kogi na wannan duniyar bayan sama a ce a kawo kwatankwacin kogunan duniya wasu bakwai ma na fi da kalimatullahi domin aiko kokarin rubuta kalmomi na Allah madaukakin sarki ilimi na Allah madaukakin sarki hikimominsa da duk waɗannan alƙalman da aka tara wanda su ne itatuwan duniya da ruwan tawada da za a yi amfani da shi shine kogunan duniya duk wani ruwa ke wata a sake kawo kwatankwacinsa bakwai shine tawada da za a rubuta ilimi na Allah madaukakin sarki subhanahu wataala ya ce ma nafi da kalimatullah da kalmomin Allah ba za su kare ba domin duk abin da ya danganci Allah subhanahu wa ta'ala na siffofi kuma haka su inda zajin Allah madaukakin sarki baya karewa haka siffofi na Allah madaukakin sarki suje to haka a cikin suratul luqman subhanahu wa ta'ala yace walau annama fil ardi min shajaratin aqlam da ce duk abin da ke doran kasa na itatuwa aqlamun za a maida su alkalami a fere su gaba daya su koma alkalami والبحر يمده آه وسيء بارك الله قل لو كان البحر مدادا da a ce kogi gabaki daya zai kasance mai dadi ta wada bi kalimati rabbi wacce za a rubuta kalmomin ubangiji na da wal bahru البحر مثالا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي da wannan kogin da aka maida shi ta wada ya ƙare gabanin kalmomin ubangiji ubangiji na ta ƙare wannan wani irin ilimi ne subhanahu wa ta'ala walau jina bi mithlihi madadan ko da za mu zo da kwatankwacin su dauki wannan su ƙare a sake kawowa gwargwadon ruwan duniya ga baki ya ƙare a sake kawowa ta kasashe saba su alkur a yi ta kawowa domin a rubuta kalmomin allah ko ɗaya bisa ɗari ba za a rubuta ba za a rubuta komai ba domin kai shi ne naka ilimin idan ka bayar za ka yi ta bayarwa har zuwa lokacin da za a kura ilimi na malam za ka yi ta bayarwa har zuwa lokacin da za a kura dukiya ta mai kuɗi duk ga daren mutum a yi masa layi daga nan zuwa jama'ari wani kudinsa ya kare in ya bai yi wannan ba a wuce zuwa gaba a wuce ana cikin tafiya wani dai ba za a je kano ba zuciyarsa ta kare a ce ya ba kowa dubu dubu wani za a wuce haka za a yi ta tafiya amma sai an je inda za a kura mutum ko nawa ne dukiya sabani na Allah madaukakin sarki a cikin alhadithul qudsi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fada muslim qaulani ya rawaito aka ce idan zai bada hadisi har wato shi daga abudin bukhari tabi'in da ya rawaito idan zai bada hadisin aka ce sai ya gurbana akan guyoyinsa saboda abin da hadisin ya kunsa da girman Allah madaukakin sarki nuna mana sifofin Allah ya nan kamar yadda aka bayyana mana ilimi can kuma an bayyana arziki da Allah madaukakin sarki yake barwa shi ma ba shi da iyaka Allah ya bada ɗaya a cikin ɗari saura ɗari baya rubuwa ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba abinda yake wajen ku shi yake raguwa shi yake karewa amma wajen Allah wanda zai in aka taba kamar ba a taba ba a'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi addu'a ya toba a cikin abinci aka yi ta ci ya kare dan ana maka zance na Allah madaukakin sarki kuma ya al'amarin zai kasance addu'a ya toba cikin hadisi na Jabir yakin khandaq da aka yi shekara ta biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam tare da safansa sun yi kwana uku yayi kwana uku la ya zuku da waqan bi tantana wani abin tantanawa shi da sahabbai kwana uku kuma ana tono aiki aiki yace sai na lallako wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ga wata yar akuya can a gida a kunyanka sannan muna da wani abu da za a yi gurasa ko ba zai yace ka dawo kai da wasu mutane kaɗan daga cikin sahabbanka yace na fara malamai da larabci suna cewa ba su san mutum goma ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ahlal khandaq qumu ku tashi ya ku mutanen wannan rami lalle jabiru yayi muku abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sako mutum dubu daya gaba suka taho jabir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa jabiru ka je kai sauri ka ce wa matarka kar ta taba wannan abincin kar ta sauke shi sannan abin da aka kulla abin da aka abin da za a yi gurasar da shi shi ma kar a taba a bashi yadda yake har sai na zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa jabir ya faɗa wa matarsa ta ce yau ka kunyata ni da annabi sallallahu alaihi wasallam da jama'arsa abincin mutum goma ka zo ka taho da mutum dubu ɗaya ya ce umarni aka bani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi addu'a a cikin tukunyar da aka daura nama yayi addu'a a cikin wannan gari da aka kwaba za a yi gurasa alkama la'alla ko wani abu da ya jahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga shigowa mutum goma mutum goma sai aka sanya a faranti mutum goma su ci iya can su fita sai da mutum dubu suka ci suka koshi jabiru ya ce wa inna adinana layuqbadu kama huwa wa inna burmatana la taghiqu kama hiya yace wallahi tukunyar mu tana tafasa da nama kamar ba a dauko dai ba mutum dubu mutum sannan wannan abin da ake yin gurasa shi ma kamar ba a taba wannan kullum ba kuma mutum dubu ɗaya sun ce sun koshi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah subhanahu wataala ya sanya albarka abinci ya ki karewa haka Aisha radiyallahu anha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta abinci cikin cefanen da yake ba ta ce haka take zuwa take diba wata ran tace kai wannan abincin ya ji karewa tace sai ta auna tana aunewa abinci ya fara karewa ya ko karewa da yake sallallahu alaihi wasallam sai da baki ba da kin ci gaba da shi sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala ba su da iyaka ba su da wani lokaci da za su kare subhanahu wa ta'ala sannan in an taba ma kamar ba a taba ba cikin wancan hadisi na Abu Dhar al-Ghifari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa cikin al-hadith al-qudsi ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu ya ibadi har zuwa inda Nabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ibadi tawanna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا بصعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ita ya ku bayina da a ce na farkon tun daga annabi adam wa akhirakum da na karshen ku mutum na karshe da za a halitta wa insakum wa jinnakum haka aljani na farko zuwa aljani na karshe yake qamu fi sa'idin wahid wannan arziki na Allah za za a yi mana bayani za a mana bayanin ilimi baya karewa wannan arziki na Allah subhanahu wa ta'ala yace da mutane da duniya gaba ɗaya da Allah ya halitta aljanu tun daga na farko har na karshe قاموا في صعيد واحد ذات صيو أو سفر فاجئة آية فسألوني يسروا جيني فأعطيت كل واحد مسألته الله ما دوك جنزل في سي سنبي وقوة دب أبن ديرو با ولن يزوري أزكي نجيريا ميكا إن دا ذاك سونا أبن ديكي سوسير وني دي أبن ديكي سكي نبوري سيكا شاما ماني والله ما دوك جنزل في سي بائرون ونن با دكا متعني قبعد عيدا الجنة kowa a zuwa sai a farfajiya ɗaya kai me kake so Allah madaukakin sarki ya ma kai ne kake so Allah ya ma a gama da mutane a koma kan aljanu ɗaya bayan ɗaya subhanahu wa ta'ala ya ce ma na kasa zalika min ma'in wannan ba zai iya tawaye komai ba duk abin da yake wajena na taskokin arziki illa kama yanqusu fiqyatu idza udkhila al-bahr sai kamar abin da allura za ta iya raga idan aka sanya ta a cikin kogi wanda gani dai ko allura ko a cikin kofi ta sanya ka fitar da ita la'alla babu abin da za ta iya rage ballantana a sanya allura a cikin kogi a fitar da ita me za ka tawaye na wannan kogi Allah subhanahu wataala ya ce idan allura za ta rage wani abu to abin da nake ba ku zai ragu kaga wannan malamai suke da specially suke cewa wannan ma misali aka yi mana kar wani ya lallabo ya zo ce a ai dai in dai ka shiga to dole ne sai wani abu ya ragu misali aka yi wa mutane da su bari wannan fa arziki na Allah kenan ya sake zuwa cikin hadisi na Abu Musa al-Ash'ari man Muslim ya fitar da Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ra'aikum ma anfaqa Allah khalaqa as-samawati wal ard shin ba ku ga abinda Allah madaukakin sarki ya ciyar ba shin da ya halitta sammai da kasai kuma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wanda kaga ya ci da ya rage a cikin arziki na Allah subhanahu wa ta'ala wannan misali ne da aka yi mana guda biyu sai a cikin Qur'ani sai a cikin sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilimi na Allah madaukakin sarki ba shi da iyaka Allah ya ce ma ya sani to ya sani yasa wani lokaci ya ce maka khabir khabir suna cewa gwani masani mai labartawa subhanahu wa ta'ala khabir suka ce huwa alladhi ya'lamu mawaƙin al'umuri wa bawajiri shi ne wanda ya san cikin cikin abu da waje su da muke nan aka ce gaba da abin da masallacin nan ba za ka yi bane Allah madaukakin sarki ya san har abin da yake a ganin sa ya yalwaci dukkan halittu yin sa ya yalwaci dukkan halittu wani masani a wani fanni na ilimi sai wata karamar matsala an kawo mai bai san amma banda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa kana Allah kulli shay'in alima Allah madaukakin sarki ya san ali dangane da dukkan komai ba a kira komai ba aliman masani Allah subhanahu wa ta'ala ya dace Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu kuzkurullaha dhikran kathira ya ku waɗanda suka bada gaskiya ga Allah madaukakin sarki su dai aiki da shari'ar sa kuzkurullaha dhikran kathira suka ce bi qulubikum wa alsinatikum wa jawarihikum mai da zafin tafsirin ya sa ku ambaci Allah ambato mai yawa da waɗannan gaban naku guda uku ya muhimmanci da haratan ku da zakatan ku sannan kuma da gaban ku wala alkarnasi yake cewa Allah madaukakin sarki ya sharɗanta alkasra da zikir yawa a wajen ambatan Allah suka ce duk cikin ibadu da Allah madaukakin sarki ya ce ayi a cikin alkur'ani malamai sun lura Allah madaukakin sarki na cewa ayi da yawa zikiri ne ba a mai iyaka ba sai dai a wasu gurabe wasu lokuta da duk sallallahu alaihi wasallam kai talatin da ɗaya kai talatin da uku kai talatin da hudu to nan iya talatin da hudu ake so ka ƙara ɗaya kai laifi amma duk inda ba yi maka iyaka ba za ka yi ambatan Allah madaukakin sarki so abin da za ka iya suka ce Allah madaukakin sarki ya ambaci zikiri a cikin alkur'ani galibi yakan ambatawa da da yawa me da aka faɗa ya ayyuhal ladina amanu uzkurullaha dhikran kathira ya ku wanda suka bada gaskiya ga Allah suka aiki da shari'a suka bi manzansa ku ambaci Allah dhikran kathiran ambato mai yawa domin ibada ce da take da sauki ce ba ibadar ta bai zikiri da sauki amma ɗan kaɗan ne daga cikin mutane suke samun tauhidi da dama da yin zikiri waɗanda Allah madaukakin sarki ya gano gaskiya da gare su suna so sai da dace su da ita shari'a ce mutum ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala sai da dace walau alim Allah fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم انا شوف فيهم قوم تقوى ana so mutum ya nuna cewar yana so Allah madaukakin sarki ya bashi subhanahu wa ta'ala sai sa Allah madaukakin sarki ce fa idza qudiyatis salat فانتشروا في الأرض ويعدوا أبن كتاب واذكروا الله كثيرا ويعدوا من نيمان أما أودا نيمان فأنبت الله أنبتوني يوا أنبتوني يوا ويتي مالا أساعد يتكون تفسيرا سليزو كم وانا آية سيتي مفي كرنتي أبن دزاء سامو سنين أن يلازم أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وعند العوارض والأسباب yace mafi karanci idan musulmi ya yi rauni wajen ambatan Allah madaukakin sarki to kada a samu bai yi wannan ba na farko zikiran safiya da maraice bayan lada akwai kuma kariya da bawon Allah madaukakin sarki zai samu da sa daga cikin magabata aka ce a akar masallahu hukunku ta yi gobara gidanka ya kone ya ce a mata gidana an yi gobara a unguwar kuɗi amma gidana bai kone ba ya haka bawa duk gidaje sun kone yace banda na me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace aka karanta kaza kaza kaza Allah madaukakin sarki zai kare ba abu sai kuma aka je aka duba aka ce banda na shi bai kone ba wannan yakinin ake so duk wanda zai mu'amalanci Allah subhanahu wataala ya samu mu sai ga wani lokaci gwadawa ake an ce in aka yi kaza magani ne zuma tana magani tabbata sauda kaza duk wani zai ce ya gwada ya gwada yayi yayi bata mai ba to abu ne da yake tafiya da yaqini yake tafiya da imani ba a gwada Allah madaukakin sai kai duk wannan abin zai insha Allah za ka ga yayi idan ka ga bai ba ibnu qayyim ya bada amsa cikin sirrin nabawi yace wani lokaci wannan abun bai dace da jiki bane ko kuma ba a yi amfani da shi ta yadda aka ce ai ba Allah madaukakin sarki ya dace da su su suna da irin wannan yakin to yace musulmi ya lizinci zikiran safiya da maraice mafi karanci wa adbara salawati da zikiran da ake yi bayan salloli ba ana sallah mutum ya tashi ya fushi sannan da duk lokacin da wasu ababe suka bidiro mutum ya sauka a wani waje yana tafiya wani masauki zai a ciwon da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kuma wasu sababba da suke faruwa irin lokutan saukar ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'a da aka ce ai yace to mutum yayi rauni a babi na zikiri kar a samu irin waɗannan sun kuce mai wallahi yiwuwa daga cikin magabata har da yan baya suna cewa ba su ga albarka ba a cikin rayuwarsu sai da suka rungumi ambatan Allah madaukakin sarki ma'anan malamu suna fadakarwa kullum sai ka ji in aka tashi magana wani lokaci sai ka ga mutane suna cewa wasu suna bid'a ya riƙe zikiri na bid'a ya riƙe kullum ana cikin magana akan masu zikiri na bid'a masu zikiri na bid'a amma kuma sun fi da yawa daga cikin ahlus sunna dagewa da gogewa wajen ambatan Allah madaukakin sarki sai dai kurkurewa shi yana ambatan mai yawa ya kiyaye umarni amma bai kiyaye hanyar da aka ce ambato shi ba ambatan Allah madaukakin sarki sai da abin da Allah subhanahu wataala ya saukar sai da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duka ga zikirai nan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim sauran abin da aka kawo mutum ya dauki waɗannan yayi kai ambata Allah madaukakin sarki amma idan ka dauki abin da wani yaje ya kawo to anan ne fa za a zargi mutum za a iya cewa ya bada hujja to mu galibi mun kare akan sukar wasu suna ambato na bid'a mu kuma mun ki mu zauna mu ambaton Allah madaukakin sarki ambato na sunna Allah madaukakin sarki ya dace da mu sai musabbihu ba bukratan wa asila sannan ku tsarkake Allah madaukakin sarki bukratan a farkon yini da safiya wa asilan da kuma yini na karshe mala albarnaku yake cewa Allah madaukakin sarki ya ba da waɗannan lokuta biyu lokaci na safiya da lokaci na maraice karshen yini kenan yace li sharafihima domin saukakar waɗannan lokuta guda biyu yace da kuma saukin aiwatar da aiwatar da ibadu musamman ibada ta tabbatar Allah madaukakin sarki a cikin su domin can kafin a fara shagulgula da yini da safe nan kuma galibi an kare shagulgula da yini na yini musulmi yana da damar da zai ambaci Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya dace da saboda haka wannan ibada ta zikiri musulmi ya rike ta zai ci gajiya mai tarin yawa a ciki babbar gajiya samun yadda ta Allah subhanahu wataala sannan ribar kafa musulmi zai samu kariya a cikin rayuwarsa zai samu arziki zai samu wadata sun san abin da Allah madaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani dangane da istifadi ne yake bayarwa يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله مدوكين سركي idan kuka riki ambatan Allah kamar yadda ya hakinku a bisa harshen annabi ne yursil السماء عليكم مدرارا zai sauka muku da mamakon ruwa duk da istighfari amma malamai suka ce istighfari gamamme da ya kunshi duba ba ana istighfarin kuma ana leke-leke ba ana kalle-kalle hankali yana wani waje malamai na tazkiya suna cewa irin wannan istighfari shi ma yana bukatar istighfari su yana istighfari ya rike tarbiyyar ma yana kallon mata don suka ga wucewa wani irin istighfari ke yana istighfari amma ana gulma tare da shi ana cin namun wani amma bai daina ba suka ce wannan istighfari yana bukatar istighfari don ba haka ce ba haka aka ce ai ba istighfari ya faro daga zuciya hararo abubuwan da ake faɗa na kalmomi dan mutum ya sani sannan a duba daga ayyukan da ake aikatawa to a nan ne wannan shine istighfarin da Allah madaukakin sarki yace yana bada waɗannan kyaututtuka zai saukar da ruwa wa yumdidukum bi amwalin zai kare ku bayan ya baku imdad da dukiyoyi wa banin zai baku yaya da yaj'al lakum jannatin zai sanya muku lambuna da gonakai da za ku ci daga gare su wa yaj'al lakum anhara Allah zai sanya muku koramu da za su shayar da ku su shayar da dabbobin ku su shayar da shuke shuke wannan duk ambatan Allah subhanahu wataala ke ke kawo na mu musulmai muna da warakar duk abin da yake damu na talauci da na masifu da na kudin rigingimu da na yake-yake ga shi nan a kusa da mu cikin alkur'ani amma mun kuma ɗauka kullum hankulan mu suna tafiya nesa ce su wane ne suka dawo a ce kaza ne yayi a ce kaza ne yayi amma kuma duka warwarar matsalolin da sun a cikin alkur'ani ba sun a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ba faɗa ba alkur'ani ya ambaci abin da aka yi za a samu rayuwa mai daɗi ya ambaci abin da idan mutum yayi zai samu arziki Allah madaukakin sarki ya ambaci abin da zai kawo yalwa Allah subhanahu wataala ya ambaci abin da zai kawo addinin musulunci da su kansu musulmai ɗaukaka duk gashi nan a cikin alkur'ani muna karantawa amma mutum ya aiki da shi Allah ya dace da shi الله سبحانه وتعالى شريك له لقد كتبنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت